من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin karatunmu na littafin Allah mai girma alkur'ani kuma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan wanda ke cikin shekara ta 1444 bayan hijirar mafificin halitta sallallahu alaihi wasallam wadda ta yi daidai da a 2023 miladiya ta annabi isa alaihi salam kuma wannan shine karatunmu na 18 insha Allah da fatan Allah shi mana muwafaka ila ma yuhibbu wa yarda muna nan cikin suratu yunus aya ta 57 za mu tashi akanta na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون Allah yawwa alhamdulillah Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhan nasu قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا كو متاني إن جاء الله سبحانه وتعالى دكا عن الدنيا قد جاءتكم موعظة من ربكم hakika wa'azi da nasiha da jan hankali ya zo muku daga ubangijinku shine ga littafin Allah a hannun dan aiken Allah zuwa ga bayan Allah wa'azi mai gamsarwa da nasiha mai kaiwa matuƙa da jan hankali na ƙarshe ya zo muku daga ubangijinku wa shifa'un lima fi sudur da kuma waraka ga duk abin da ke cikin zukata na kazanta na cuta wanda ke da cutar munafi cutar kafirci wato shirka da Allah ya zo ga maganin ta cikin alkur'ani wanda ke da cutar munafinci ya zo ga maganin ta cikin alkur'ani wanda ke da cutar saba ma Allah ya zo ga maganinta cikin alkur'ani ya daina saba ma Allah wanda ke da cuta ma ta jiki wadda ta damai ya zo ga maganinta cikin littafin Allah shifa'un lima fi sudur wa hudan sannan kuma shi wannan alkur'ani shiriya ce wa hudan wa rahmatan ko shiriya ne ga dukkan mutane in suka bi shi duk wanda ya bi alkur'ani ya tasa shi gaba to jagora ne na kwarai wanda zai shiryar da kai zuwa inda kake so gidan rahama wanda ya tasa shi gaba ya tasa alkur'ani gaba ya zama yana biye da shi zai kai shi har cikin aljanna wanda ko ya aje alkur'ani baya shi ya wuce gaba ma'ana bai bin dokokin alkur'ani kenan to alkur'ani nan da ke bayan shi zai kora shi har zuwa wuta wato shi alkur'ani in ka mai da shi gaba ka tasa shi gaba kana biye da shi to ya zama maka jagora kuma ƙwararren jagora ne zai kai ka har gidan tsira a amma in ka mai da shi baya ya zama kai ne gaba abinda kake so kake yi ka ba alkur'ani gaba to ka mai da shi ganduroba kenan ka zama dan bursuna zai tasa ka in yi tasa ka ko ba inda zai kai kai cikin wuta yawwa ka san wanda za a raka rakiya ta mutunci gaba shine ake wucewa gaban shi ko sai a wuce gaba ana bismillah ana rakiya har a kai shi gidan daraja inda za a raka shi gaba da baya da ana biye da shi shi ko wanda yake da laifi za a kai shi gidan yari ina da gandun roba ko dan sanda yana wucewa gaba ya ce biyo ni a hede ya ce wuce muje ko yawa to haka alkur'ani yake shi jagora ne na kwarai in ka tasa shi gaba ka zama kai ke baya ma'ana kai ke biye da shi shi ke ce ma biyo nan kakkabi nan biyo nan kakkabi nan kana biye da shi to ba inda za ku tsaya sai gidan tsira amma in ya zama na kai ne kai ka wuce gaba ka mai da alkur'ani wara a zaharika ma'ana baka aiki da shi abinda kaga dama kake yi ba ruwanka da alkur'ani ya ce binan binan to dama tasa ka zai shi kuma in ya tasa ka kora ka zai har gidan wuta Allah ya kiyaye mu saboda haka shi shiriya na nan cikin alkur'ani wadda in an bi ta za a tsira wa rahmatan kuma rahama ne shi wannan alkur'ani dan rahamar Allah ya aiko mana shi domin babbar rahama a nuna maka inda za ka tafi gidan rahama a nuna maka inda ya kamata ka kauce don ka tafi gidan wuta ai an gama yi ma rahama ko shi alkurani rahama ne amma fa duka wannan mau'izatun din min rabbikum shifa'un lima fi suduri din hudan wa rahmatun din duka lilmuminina ne ga muminai masu imani wanda suka yadda da shi suka yadda su tasa alkur'anin gaba suka yadda su saurare shi ya musu wa'azi ya musu nasiha suka yadda su bi shi su samu rahama to ga muminai ne yake zama haka wanda ba su yi imani da shi ba su kan hasara ne gare su kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wala yazidu zalimina illa khasara ko yawa wala shari'a ne ga muminai masu imani amma bai kara ma azzalumai komai sai hasara Allah ya kiyaye mu na'am قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله أكبر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فقال موسى يا رسول الله musamman masu imani bi fadlillahi wa bi rahmatihi game da falalan nan ta Allah da ya basu da wannan rahama ta Allah da ya lullube su da ita wacce kenan ya ba su musulunci ya ba su alkur'ani ya ba su annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo da alkur'ani falalar nan da rahaman nan ba ta ƙayyadu malaman tafsiri da yawa akan ce dai fadlillahi al-islam rahmatihi al-qur'an to wa ya zo da islam wa ya zo da al-qur'an annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wane ne ainihin rahmatin rabbaniya ainihin hakikanin rahama ta ubangiji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to saboda haka duka da musuluncin nan da Allah ya ba mu ya ba mu mu masu imani da alqur'anin nan da ya ba mu wanda zai mana jagoranci da wannan babban shugaba da ya ba mu wanda shi kanshi tsantsan rahama ne baki daya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin game da waɗannan abubuwa da Allah ya mana Allah ce fa bi zalika falyafrahu saboda dalilin waɗannan rahama da falala ta Allah da ya ba masu imani falyafrahu su yi farin ciki su yi ta murna da abinda za su yi su nuna murna da godiyarsu ga Allah su yi wanda bai saba ma shari'an Allah ba domin wannan abin da Allah ya ba su rahama shi da falalar shi huwa khairun mimma yajma'un shine yafi duk wani abin da suke tattara duk wani abin da za su tattara na duniya aikin banza ne in Allah bai baka musulunci ba ko me ya baka aikin banza ne in baka bi alqur'ani ba ko me ka samu aikin banza ne in baka tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko me Allah ya baka ko me ka tattara aikin banza ne saboda haka wannan falalar ta Allah da raman shi da ya lullube mu da ita to mai ta farin ciki mai ta murna mai ta gode ma Allah ga as- musulunci ga alkur'ani ga mai zuwa da ƙur'ani da musuluncin baki ɗaya ainihin rahmatin rabbaniya annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah mun gode maka saboda haka kullum cikin farin ciki muke mai imani in ya kalli wannan inda ya san abin da yake to bai ko me ya rasa a duniya sai ya ji daɗi ya murna ya farin ciki Ah, wani mai waka wani malami na cewa ko ko in ce wani sufi yana cewa wa mimma zadani sharafan wa izzan wa kittu bi akmusi ada surayya دخولي تات قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي كبيا shi yana daga cikin abin da ke ƙara mani ɗaukaka da girma in ji cewa ni wani ne ina da wata daraja wakittu bi akmusi a tsawon surayya har in ji kamar ma in tashi sama in ta- in hau kan taurari saboda na- saboda isa yana daga cikin abin da ke sa in ji haka da huli ta ta kaulika ya ibadi ya Allah shiga ta cikin magana ka in ka ce ya ibadi kana kiran bayan ka Allah hadda ni ciki wannan yana daɗa damar da in ji ashe ni ma wani ne Allah ya san da ni kuma bayan wannan wa an sayyarta Ahmad Ali Qabiya kuma kasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama jagora na shine abun bi na to wannan abubuwan guda biyu Allah kai ne ubangiji na in kace ya ku bayi na haddani ciki kuma in ka sanya Annabi Muhammad shine jagora na to wannan shike sa in ji daɗi in in ƙara jin ɗaukaka da girma in ji cewa ashe ni wani ne ma kamar in tashi sama saboda jin daɗi to kaga wanda ya san abin da yake kenan ko wa inniya abdullahi atlu kitabahu inji shi ibrahim zuwa a wani baitoci can to duk irin wannan da bayan Allah da suka san abin da suke ba su da wani abin jin daɗi da murna da ya- gamsuwa kam- kasancewar ka bawan Allah kuma mai imani ga musulunci hannunka kuma jagoranka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga littafin Allah a hannunka wanda Allah subhanahu wataala ya ce gefen shi na hannun Allah gefen shi na hannunmu in mun kama mun rike shikenan mun hai alqur'ani ba to duk Allah ya ba mu wannan falalolin da wannan rahamomin me ya kamata mu fa bizalika faryafrahu sai ta farin ciki da wannan sai ta murna sai ta gode ma Allah ta ina za a yi farin ciki ta ina za a gode ma Allah ta hanyar aikata abin da Allah ya ce a yi aikata abin da musuluncin ya ce a yi abu cikin musuluncin aikata abin da alkur'anin ya ce a yi aikata abin da annabin sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi to shine an gode ma Allah ana murna ana jin daɗi a mai da komai banza ne in ba waɗannan abubuwan ba duk wani abu na duniya da za a tara aikin banza ne huwa khairun mimma yajma'un Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah ka karo mana alkhairanka na duniya da na lahira na'am to saboda haka da yawa malamai suna kawo wannan hujjoji cewa ya kamata a yi tunda Allah ya ce a yi murna ga annabi Muhammad shine ainin rahama tana daga hujjar da a iya zama a yi murna da zagayowar watan haihuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dalilin wannan saboda ai yana daga cikin fadlul lahi da rahama da Allah ya bamu in ka ce ai musulunci ne da alqur'ani to waye ya zo da su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda haka dan an yi wani abu na nuna murna ga samuwar hai- annabi sallallahu alaihi wasallama ba laifi bane nuna soyayya da farin ciki daidai ne to sai dai inda muke jawo hankalin mutane kada ka je daga murnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama murnar musulunci murnar fallar da Allah ya baka kuma ka a rika yin abin da ba haka Allah ke so ba haka annabi ke so ba to kullum muna jawo hankalin yan uwa masoya akan irin wannan in za a yi hidimar soyayya annabi sallallahu alaihi wasallama to a rika tsayawa kan abubuwan da aka san annabin yana so kada a yi irin abubuwan da in annabin na nan ma in ya gani fada zai yi to kada baya son wannan kada a yi wannan ina magana kan irin musamman abubuwa da suke ƙara yawa yanzu irin in lokacin maulidi ya zo irin zagayen gari din nan a wasu gurare da tsabta tsabta amma wasu gurare yadda ake fitowa da 'yan mata da wane ne an ciwo kwalliya ana rawa ana juyi ana gwatso ana kaza ka wannan ya saba ma abin da annabi ke so Eh, ana yi don soyayya annabi amma abin da ake yin kuma bai ya saba mana annabi da yawa saboda haka shi muke so 'yan uwa da jagorori na ko'ina da Allah a yi kokari a gyara asalin shi wannan zagayen gari da ake don murnar maulidi ba raye-raye ne da kaɗe-kaɗe ba a'a 'yan makaranta su taho ne kowace makaranta su jero kowaɗanne suna kasida ta yaban annabi sallallahu alaihi wasallama ana ji wasu na tahiya suna maulaya salli wa sallim da'iman abada wasu na ishiriniya wasu na hamziya wasu na yaban annabi iri-iri cikin natsuwa da kwanciyar hankali da kayan ma makarantarsu ko da kowace irin makwalliya ce dai to amma yanzu abin ya tashi daga haka wasu gurare da na ga yadda ake zagayen garin nan ban ji daɗi ba wato za ka ga saiti-saiti na mutanen ƙauyuka gari-gari kai da ganin rawar dama tsayawa tsayawa aka aka shirya ta kaman ta yan fina-finan nan ko kuma yan takai irin na da Allah mala da kai gani ka san ba wai wata rawa ce normal ta motsa jiki kawai a'a an zauna ne an shirya ta an ɗauko kiɗan da ake so ana yi ana juyi ana juyi baki ɗaya ana cashewa baki ɗaya kuma 'yan mata da samari yan ga yan mata can ga samari na san ba ya mutsewa dai ake ba amma ga yan matan ga samari ana ta juyi ana kaga mace wata ma wasu ma basu damu da sa hijabin ba kawai bazagar bazagar bazagar ana tsalle tsalle ko ka ce kai kai kai bari ina to haka aka yi training din ta tun daga gida dan Allah malaman makaranta makarantu da jagorori na garuruka da na ƙauyuka to a kiyaye da Allah wannan ana yi cewa ana yi don nuna soyayya annabi to amma fa ana saba ma annabi da yawa ya kamata a gyara ba a bari muka ce ba a gyara yawa nan mun ta faɗa da masu zuwa su zo da mummunar kama da bazagar bazagar wai kaji wani guri ana wai yan iskan annabi wai yan wayen annabi to in juwa kaurayen annabi wa ne to duwa ya sa ka wannan sai dancin garin son annabi kuma kai ta saba ma annabi garin neman kiba kuma a koma rama ai ba abu bai yi ba ko Allah da mala kuma abinda zai abinda zaka kalla duk wannan abubuwa ba malamai ke tsara su ba ba jagororin ke tsara ba wasu kawai mabiya ne da ba su san ma ka'ida ba za su zo su shirya abun su to amma in jagorori sun ce a bari kuma sai a ce an hana hidima annabi to hidima annabi ai gurin malamai ake komawa a jiya za a yi hidima annabi ko ba kai kawai haka nan kawai ka dan kana so ka more kawai kai zaka shirya ma kanka ga hidimarka ka ce kuma hidima annabi kake amma baka je gurin masanan annabin sun nuna maka ga yadda ake hidima annabi ba haka ake yi ba yawa kada ka je garin hidima annabi kai kokarin zara taragonka daga jikin annabi kuma kaga ai abu bai kyau ba ko to da Allah wannan haƙƙin jagorori ne da malaman makarantu a rika saita abubuwa mu dai abinda muka sani zagayen gari ɗalibai na tahiya suna yabon annabi yanzu ma ya zama kawai ba ma kasidun ake saurare ba in ana irin wannan zagayen da yawa ba ma ta kasida ake ba ta ai kiɗa ai rawa ake ai tsalle ai abin da aka ga dama to kaga ina to wannan in dai haka za a ci gaba da yin zagayen garin maulidi da niyyar murnar to a bari yahi ayi a bari a zauna gida ayi wani abu mai kyau yahi a rika wannan bazar bazar din ana bata al'amari yawa amma in a ba ta muka a bari ba amma a gyara a rika yin abun bisa tsarin yadda annabi in ko in annabi ya gani zai ji daɗi ma ya fi kyau ba a saba ma wani abu na shari'a ba to ya fi kyau Allah ya samu dace fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un na'am أولئك ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا
mhm أولئك الله عز
qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala Allah subhanahu wa ta'ala ce ka tambaye su ya Rasulullah kafiran nan masu yi ma Allah kirkire kirkiren ba gaira ba dalili a ra'aitun ku bani labari mana eh ma anzalallahu lakum min rizqin game da abin da Allah ya saukan muku na arziki ya ba ku dabbobi ya ba ku amfanin gona ya ba ku arziki iri-iri amma kuma ya ce ku ci ne kawai bai haramta muku ba amma sai kuka zo ku da kanku faja'altum minhu haraman wa halala a cikin abin da Allah ya azurta ku da shi sai kuka rika sanya kuka rika warewa kuna cewa wannan halal ne wannan haram ne wannan haram ne wannan halal ne kuke halattawa da kanku kuke haramtawa da kanku dan me wannan Allah subhanahu wataala yana raddi ne ga kafiran jahiliya ƙurashawa wanda suke da irin wannan al'adun na camfi asali dabbobi in raƙuma kowanne da irin al'adar da aka shirya mai in raƙumi ya yi barbara so kaza aka haifi 'ya'ya kaza to ya zama na gumaka ya zama ba a cin shi sai dai kawai ba a cin shi ba a ɗora mai kaya sai dai a bashi ya ta yawo kawai hakanan in taguwa ta haifi mace kaza ta ƙara kaza ta ƙara kaza ta zama kaza kenan ta zama haramun ba za a ci ta ba amfanin gona sai a ce wannan na gumaka ne haramun ne a yi amfani da shi wannan kuma na mutane ne shine za a yi amfani da shi duk su suka kirkiri wannan da kansu to amma kuma su asalin wanda suka kirkiri abin suke amfana da abin shugabannin kafircin shugabannin bautan guman kan in a to aka ce wannan shanu an tattara kaman guda ɗari wannan duk masu kaza ne masu kaza ne haramun ne a ci su ko a hausu ko a ɗora musu kaya na gumaka ne ina za a kai su gunki za a ba ko to gunki ya san zai an shi raƙumi ne wa zai an shi raƙumin shugabanni ko ashe su ne gumaka kenan da haka suka yi ta tara raƙuma suka fi kowa kuɗi su abu jahal da makamantansu a makka sai a ware kaza kaza a ce wannan na gumaka ne a ware kaza kaza a ce wannan na gumaka ne wannan ya halatta a gani Allah subhanahu wataala ne ta wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkazib kada ku rika kirkira kuna fada saboda kawai abinda harshenan ku suka suranta muku ku rika cewa wannan halal ne wannan haram ne kuna kirkira ma Allah ƙarya ku daina yin haka ka gani haka wajen amfanin gona haka suke ko sai su ce menene wa qalu hazi an amun wa harsun hijr la yadamuha illa man nasha'u bi zamihim wa an amun hurrimat zuhuruha wa an amun la yadhkuruna isma Allah alaiha ibtira'an ala Allah ibtira'an alai wasu dabbobi a ware a ce waɗannan na gumaka ne ba ba za a ci ba sai wanda aka ga dama ya ci zai ci kaga shugabanni za su ci kenan ko wannan amfanin gona shi ma na gumaka ne da amfanin gona da dabbobi duk haka ake yi amma kirkira cewa ba Allah ya sauka ba to shine Allah subhanahu wataala ce ka ce musu ku bani labari game da abin da Allah ya saukan muku da shi na arziki dabbobi da amfanin gona da 'ya'yan ice amma kuma sai ku zo kuna sanyawa da kanku kuna sanya halal cikin shi da haram wanda ba haka Allah ya ce ba qul to ka tambaye su ya rasulullah ka ce musu Allahu azina lakum wato an yi an hada a hamzatul istifhami sai aka yi mai da ita madda baki daya da daya maimakon a ce a Allahu azina lakum a Allahu azina lakum shin tambaya istifhami ne tambaya ce Allahu azina lakum shin Allah ne muku izinin ku rika yin haka ku ce wannan halal ne wannan haram ne amma lallahi taftarun ko ko dai kuna kirkira mu Allah ƙarya ne kawai abin da ko ga dama kuke yi to wannan istifhamu ne na takariri kenan ko abin nan ana nufin Allah bai muku izini ba ku dai kuke kirkira mu abun ku kuke kana kirkira kirkira kuna kirkira mu Allah ƙarya ne kawai Allah bai muku izini ba shine ma'anar karatu tambayar da ake musu ba ta su ce Allah da shi ya mana izinin bane a'a kawai Allah tambaya ce wadda ba su iya bada amsar ta kawai haka take kirkira mu Allah ƙarya suke kawai qul Allahu azina lakum am ala Allah taftarun Allah ya kiyaye mu to saboda haka duk wani cewa wannan haram ne in ba Allah ya ce ba to wannan mai cewa haram din ne in yawa sama yana iya kai shi garidda wani abu ka ce wannan ya halatta in ba ka tabbata Allah ya ce ya Allah shi ya halatta ba ka ce ya halatta in ba Allah ya halatta ba kana yana iya zama maka ridda aikata haram ya fi sauƙi da haramta halal ma'ana wanda yake aikata haram amma ya san haram yake aikatawa misali yanzu wanda yake shan giya amma musulmi ne ya san shan giya haramun ne ya san Allah ya hana ya san sabo yake ya san laifi yake yi to ya yi sauƙi ga wanda shi bai shan giyan ma amma sai ce to wai dan an sha giya menene yana ganin shi ba wani haramun bane giya ba to me ya haramta giya ba ko ai ba wani abu bane amma shi bai sha kaga wato zai halatta abin da Allah ya haramta kenan ko to mai shan sai ya kubuta shi mai cewa ba haram bane ya hallaka ya yi riddan cewa abin da Allah ya haramta ka ce ba haram bane ridda ne abinda Allah ya halatta ka ce haram ne rijja ne in ka yi da gangan har mai aikatawa in shi ya san laifi ne sai ya zama Allah ya yahe mai musamman tunda ya san laifi ne kaga akwai yiwuwar ya tuba kenan sai Allah ya yahe mai to kai ko mai cewa ka halatta abinda Allah ya haramta ko ka haramta abinda Allah ya halatta wannan fita addini ne in dai da gangan mutum ya Allah ya kiyaye mu saboda haka abinda su waɗannan mushirikan jahiliya suke yi kenan haka nan su kirkira abu su ce wannan haramun ne ba za a ci shi ba ko kuma a wannan mata za su ci wannan wannan mata ba su ci sai maza wannan maza ba su ci sai mata a jikin dabbobi duk suna da wannan to saboda haka a rika kwatantawa musulunci muke alkur'ani muke bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muke bi in akwai irin wannan al'adun da kawai za a kirkira abu a cewa abu kaza ai mata ba su ce maza ba su ce hey mata na san akwai dan irin wannan a wajen dabbobi ko in an yanka akwai abin da wasu ake cewa ma ai wannan mata ba su ce wannan kuma kawai ra'ayi ne ba dai Allah ya hana ba yawwa in akwai wata al'ada da ce kama da irin wannan abinda Allah bai haramta ba a ce maza ba su ci ko mata ba su ci sai maza ko maza ba su ci sai mata to a kiyaye wannan kyala wannan al'adar a dawo tafarkin da Allah subhanahu wata'ala ya ce karka kuskura ka halatta abin da Allah ya haramta karka kuskura ka haramta abin da Allah ya halatta yawwa saboda haka ko malamai masu ba da fatawa irin hadarin da ake ciki kenan in ba kana da tabbatattar hujjar da an ce wannan abun haramun bane to karka ce haramun ne in ba kana da tabbatattar hujjar da ta nuna wannan abun halal bane to kakka ba da ai wani wani abu ya taso ka ba da fatawa ai ya halatta aje ai kara dan ba kai ke halattawa ba ba kai ke haramtawa ba Allah ke halattawa ke haramtawa in ka san ta fuskar da Allah ya halatta ka ce ya halatta ba kai ka halatta ba in ka san fuskar da abun ya haramta kana da hujja to ka ce ya haramta saboda kaza saboda kaza dan ba kai ke haramtawa ba sai in Allah ya haramta saboda haka Allah na zargin waɗannan mushirkai da cewa suna kirkira ma Allah ƙarya su sanya halal wadda ba Allah ya halatta ba su sanya haram wadda ba Allah ya haramta ba ai hattara Allah ya taimake mu na'am وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة نعم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون Allahu akbar abin da yasa nace kaga ko har malamai ana cikin hadarurruka da wajen fatawa dole ka san kanka ba da fatawa halal ko haram sai ka san inda ka kama inda ka dogara to yanzu irin yadda wasu malamai suka burke kawai abinda ka ga dama kake zagi wanda kake ga dama kake kafirtawa wannan hadarin yana da girma kwarai da gaske amma malamai a junan suka ji wai dalilin siyasa ba ma kan wani lokaci ba ma kan addinin ba dalilin siyasa a kwanan nan wani ke cewa wani ya zo ya musulunta ya nemi tallan musulunci ya zo ya musulunta amma magana ce ta siyasa ta hada su ra'ayinka daban ra'ayin shi na siyasa daban shi kuma ra'ayin shi na siyasa daban amma kuma manufarsu ɗaya kuma a ƙungiyarsu ɗaya amma wai yana cewa yana mai tallan musulunci ya zo ya musulunta kan me wanda kace kane mai tallan musulunci ya zama me ya zo ya musulunta kenan amma ba wai kan magana ce ta addini hakan ta faru ba kan magana ce ta siyasa kai ga inda ka nufa ni ga inda na nufa siyasan nan ta najeriya wadda ta ce ba ma ruwanta da addini a ka'idar siyasar najeriya ba ruwanta da addini da kirista da musulmi da pagan da mai bautar gunki duk ɗaya ne gurin siyasar najeriya ko ba haka ba ne amma ka ji malamai suna ta kafirta junansu saboda siyasar nan suna ta sukan junansu da zage-zage saboda wannan siyasa ina ma da a ce siyasan nan tana biye da kitabu wa sunna din ne dokokin Allah ake kokarin a tabbatar to haka ce wanda ya kauce ma hanyar da ake ce aka ce a zo a tabbatar da dokokin Allah yana bin wata wato ya bai san a tabbatar kenan to wannan kana iya mai wani fassarori ko wani shagoban da kake so kai mai amma siyasar da aka ce kai wannan fa siyasa ba ruwanta da addini wannan siyasa in wanda ya zama shugaba zai yi aiki ne da constitution din Najeriya ba da Qur'ani ba ba da doka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kuma shi wannan constitution a ka'ida shi duk wata doka ta ƙasar nan in dai ba shi ba to su a gurinsu ba a guri na ba ƙasan constitution din take ko ba haka yake ba kuma duk wanda ya ci wannan ƙur'anin za a bashi ya rantse da cewa zai kare constitution da za a zaben shugaban kasa ko gwamna na san ba za a zaben ba ko saman da za a zaben a ce in zo in rantse da qur'ani zan kare constitution sai in ce a yadda abin constitution ne in rantse da constitution zan kare constitution amma zan iya rantsewa da qur'ani kan cewa zan kare qur'ani ba ba haka ba to to wai ma'ana dai wannan ita siyasar nan kawai ta jakan magori ce komai akwai a ciki mun san cewa shi addini tunda mu muna mu masu addinin ne ko ta siyasar ta ce ba ruwanta da addini mu addinin sai ya ce yana da ruwa da ita in dai kai musulmi ne to siyasar ba ruwanta da addini to kai dole ai kana da ruwa da addini dole in zaka shiga siyasar ka rika lura da ka'idojin addini ko to to amma dai abin da nake nihi a nan kan siyasar da aka ce ba magana addini cikinta ba za ka kawo ƙara Allah ƙara Rasulullahi ba amma kuma ka kafirta dan uwanka ka rika ka jawo ayoyi hadisai kana kafirta mutane saboda wannan siyasar da ta ce ba ruwanta da addini kaga malamai irin wannan masu haka ana cikin hadari Allahu azina lakum amarullahi tabtarun Allah ya kiyaye mu wa ma zannu alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawm alqiyama wai menene zatan waɗanda suke kirkira ma Allah ƙarya ne ranar kiyama me suke zatan zai faru ne wanda suke kirkira ma Allah ƙarya su yi mursisi me suke zato ne a wajen Allah ranar kiyama ba kyau ha abun ba za su ga da kyau ba Allah ya kiyaye mu inna Allah la zu fadlin ala nas lalle ubangiji Allah subhanahu wataala mai yawan falala ne ga bayin shi ga mutane bayin shi Allah na yi ma bayin shi falala da yawa in ba dan falala Allah ba duk wanda ya kirkira ma Allah ƙarya ba take nan sai a halakar da shi ba idan dai falala Allah ne kai ta tsiyanka ya Allah ya kaman bai ma san kana yi ba in kana da rabon gyarawa ka gyara in ba rabon gyarawa ne kuma ka je haka fada cikin azaba Allah ya kiyaye mu Allah mai yawan falala ne ga muta ga bayin shi mutane walakin na aktharahum la yashkurun amma mafi yawan mutane ba su sani ba eh mutane mafi yawan mutane ba su san cewa falalar Allah mai yawa ce akan mutane ba yadda Allah ke daga musu kafa su yi ta abin da suka ga dama in suna da rabon su tuba wata ran su tuba su gyara masu tsautsai ne ba za su gyara ba hasu kai ka ga azaba mutane ba su san irin falala da kariya da daga kafar da Allah ke musu ba da yawa ba su san haka ba walakin na aksarahum la yashkuruna ne kenan mago walakin na aksarahum la yashkuruna amma Allah ne ma mutane falala da yawa amma mafi yawan su ba su go ba su godewa Eh, falalar da Allah ke yin mafi yawa ba sa godewa godiya shine tunda Allah ya lullube ka da falalar shi kai kuma ka gane yayi ma falala ka ji kunyar Allah abinda kake batawa ka gyara ka dawo ma Allah din inda yace ka tsaya ka tsaya nan ka bi inda yace ka bi shine ka gode ma Allah to mafi yawan mutane duk falalar da Allah ke ma mutane ba sa godewa sai su je suna mai shirka suna kangare mashi suna kin bin umarni shi Allah ka sa ba mu cikin su na'am وما تقول في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه na'am وما يعلم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أكثر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
Allahu akbar to nan kuma Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa mu shiga taitayin mu duk abin da kake yi Allah na kallon ka yana sane da kai kakkai tsammanin za ka yi wani abu Allah bai san kayi ba mai imani dama dole ya san haka sai dai ya ƙara dawo da hankalin shi ya rika jin haka din a jikin shi ya samu zaukin haka din a jikin shi sai ya samu kyakkyawan muraqaba tsakanin shi da Allah bai mantawa da Allah Allah subhanahu wataala ya ce wa ma takunu fi sha'anin ya rasulullah kasan Allah ba da mu yake magana ba Allah da da wanda ya isa ya magana da shi yake yi sai dai in ya magana da shi sai ta faɗo kanmu ya Allah yana magana da annabi amma in yi magana da annabin to kowanne kowanne ɗayan mun nan ka ɗauka da kai ake yawwa saboda kai baka isa a yi tunkare ka a ce wani bane sai a yi magana da wanda ya isa kai kuma he ka biyo bayan shi eh alkitabu lin nabi wal muradu bihi ummatahu ka gani in wata in za in za a yi magana da Najeriya duk talakawa nan he an magana da mu da an ce shugaba buhari ya ce ƙasa kaza ya sa hannu kan wani abu sai a ce najeriya najeriya yau najeriya ta rattaba hannu akan yarjejeniyar abu kaza najeriya duka maza da mata yara da manya da malamai da jahilai da sarakuna da kowa ya sa hannu amma ba sai an ce sarakuna da kowa a'a Najeriya kawai ta sa hannu ya aka yi Najeriya ta sa hannu shugaban kasa ya sa hannu shikenan an gama ai shi aka sani duk kun shige cikin shi to balle shugaban halitta duka in aka yi magana da shi to da kowan mu ake sallallahu alaihi wasallam wa ma takunu fi sha'anin ya rasulullah baka kasance cikin wani al'amari ba kowane iri ne kowane iri ne shi yasa aka kawo shi da na kira wa ma tatlu minhu min qur'ani da abinda kake karantawa na wani- na alqur'ani ko meye kake karantawa alqur'anin Allah ne ko ma meye ne kake karantawa wala ta'maluna min amalin kaga an dawo dai baki ɗaya ku wala ta'maluna min amalin ba ku aikata wani aiki ku bayan Allah duka ko ma wani irin aiki ne mai kyau ko mara kyau kaɗan ko mai yawa na imani ko na kafirci ba za ku aikata shi ba wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum shuhudan iz tufiduna fi face sai mun kasance muna masu halarta a gare ku yayin da kuke shiga cikin wannan aikin face muna tare da ku muna kallon ku saboda haka ka sani ba abin da za ka yi Allah bai tare da kai Allah bai kallon ka Allah bai jin ka bai ganin ka babu istufiru na fihi yayin da kuke shiga cikin abin to ku sani Allah na kallon ku kuma wa ma ya zubu an rabbika min mithqali zarratin ba wani abin da yake kaman ƙwayar zarra wanda zai kauce daga sanin ubangijinka ko mun kankanta abu bai kaucewa daga sanin ubangiji ko da ƙwayar zarra kai ko bai kai ƙwayar zarra ba fisama fil ardi wala fisama a sama yake ko a ƙasa ba wani abu ko mun kankanta shi da zai boyi daga ilimin Allah to ya zai boyi daga ilimin Allah dama Allah ne ya halicce shi ya aje shi anan yana jin shi yana ganin shi yana kallon shi shike tasarrufi da shi ya zai boyo fil ardi wala fis sama wala asghara min zalika kai kai ko abinda ma bai kai girman kwayar zarrab ba bai boyuwa ga Allah wala akbara ko wanda yafi haka girma bai boyuwa bai kaucewa daga sanin Allah illa fi kitabin mubinin sai yana nan rubuce cikin littafi mai bayani yana nan rubuce a cikin littafi mai bayani Allah na sanar da shi a lauhil mahfuz akwai lauhil mahfuz akwai abin da ke gaban lauhil mahfuz ma ummul kitab shi lauhil mahfuz ai sai abin da aka rubuta mai ko to ai ba duk ilimin Allah ne aka rubuta a lauhil mahfuz inda duk ilimin Allah ne aka rubuta a lauhil mahfuz to ilimin Allah na da iyaka kenan yawa to wancan da bai da iyakan ummul kitab din ke wa indahu ummul kitab da yawa ma mala'iku za su ga wani abu rubuce a lauhil mahfuz za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza sai gab da abin zai faru sai su gaba shi ke yanzu ba sakular ba haka take ba wanda suke ganin za a yi kaza yanzu ba dare ɗaya an canza ga abin da za a yi saboda yamhullahu ma ya sha'u wa yuthabbit wa indahu ummul kitab saboda haka komai sani na gurin Allah ba abin da kuma bai sani ba ba abin da ke kaucewa daga sanin Allah subhanahu wata'ala to Allah ka tseratar da mu Allah ka tabbatar da mu kan tafarki madaidaci kuma ka tseratar da mu na'am ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun Allahu akbar alladhina amanu wa kanu yattaqun aha lahum al-bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah aha لا تبديل لخلق الله لا كلمات.
تبديل لكلمات الله
mhm.
ذلك هو الفوز العظيم Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ku saurara ku ji ya ku bayan Allah hakika su masoyan Allah waliyan Allah wanda Allah ma'usu waliyan Allah wanda suka yi aikin Allah Allah ya so su ya maida su waliyan shi in sun ji ranar kiyama la khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanuna ba sa bakin ciki ba bakin ciki tare da su a ranar kiyama ba tsoron komai hankalin su kwance cikin jin daɗi da walwala da annuri Allah ka sa mu cikin su to amma su waye auliya'ullahi din sai Allah ya gaya mana allazina amanu wa kanu yattaqun su ne wanda suka yi imani da Allah imani na gaskiya kuma suka kasance suna jin tsoron Allah suna kiyaye iyakokin Allah wato kenan cewa kai waliyi ne ba wata kabila ce Allah ya ware ya ce su ne waliyai ba ba wani dangi ne Allah ya ware ya ce su ne waliyai ba ba ko wani jinsi ko wani gida nan gidan aka ce duk gidan waliyai a'a aiki ne wanda ya yi shi sai ya samu hawa kujeras wanda suka yi imani da Allah kuma suke jin tsoron Allah suna ki- tsoron Allah suna kiyaye iyakokin Allah sau da kafa kenan kowane mumini mai imani waliyin Allah ne amma akwai hawa-hawa kamar yadda suke cewa duk mumini waliyin Allah duk mumini waliyin Allah ne kwarai da gaske amma ai akwai kujera-kujera ko kamar yanzu duk dan sanda ba dan sanda ba ne yanzu in ka ce dan sanda duk dan sanda ai police ne ko na gwamnati ko wa gaba duk police police ne daga kurtu har IG duk sunan shi dan sanda sunan shi police amma ran din su daya da sajan da kurtun daya ne eh da DPO da sajan daya ne da area commander da DPO daya ne da kwamishinan 'yan sanda da area commander ɗaya ne to da IG na ƙasa da da area da da da da da kwamishina fa ai hawa hawa ne ko dole wani in ya ga wani he ya kauce ya fara wane shi haka soja duk soja soja ne amma ka san wani soja in ya ga wani dole sai he ya kifa ba ciki ƙasa wane shi ya yi kaɗan ga dai soja ya zo bai isa ma ya ansa shi soja bane a gaban wani soja to haka al'amarin yake duk mumini waliyin Allah ne amma waliyan kuma masu manya-manyan kujeru suna nan duk yadda wasu makiya ke kokarin su ture su ba su turo sai dai su fada da Allah adawa suke da manya-manyan waliye na kan manya-manyan kujeru suna adawa da su to ba da su suke adawa ba da Allah man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wanda duk mun gaba da wanda na da waliyi na ne to na sanar da shi da yaƙi yana tono na da yaƙi to ya fito na shirya ya ake a gane wanda suke kan manyan kujeru na wilaya Allah ne ke bayyana su wasu in ya ga dama sai ya bayyana su a fili wasu kuma ya boye abin shi wani na nan sai ka gan shi yana da Allah fi sabilillah yana abun nan kamar mahaukaci mahaukaci yana da kana dan jin darajar shi a gurin Allah babbar kujera ce baka sani ba Allah ya boye wasu a nan gurin ya boye wasu cikin talakawa ya boye wasu cikin abubuwa daban-daban kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce rubba ash'asa agbara madfu'un bil abwabi law aqsama ala allahi la abarrahu da yawa wanda za ka gan shi buji-buji da gashi buzu-buzu kamar mahaukaci ba wanka ba wanki ƙura-ƙura abun kora daga ƙofar gidaje inda zai zo ya zauna ƙofar gidan masu alfarma da an zo a ce kai wannan me kake da Allah kai tashi ƙara gaba amma daraja tsakanin shi da Allah akwai ɗanyen ganye da zai ma Allah rantsuwa Allah bai kunyata shi da zai ce wallahi tallahi yau sai an yi kaza to sai an yin kuma Allah ba zai kunyata shi ba ko ya ce wallahi ba a yin kaza kuma to ko me abu ba a yin shi Allah ba zai kunyata shi ba yana da matsayi a wajen Allah amma ga shi a gurin nan kai ka wulakanta shi to Allah na nan na da waliyan shi irin waɗannan boyayyu akwai kuma waɗanda yake bayyanawa duniya ta sani kowa ya san su na Allah ne duniya ce za ta yi shaida cewa wane waliyin Allah ne kamar yanzu shehu dan fodiyo radiyallahu anhu duniya duk ta shaida waliyin Allah ne sai dai yanzu kai dan tsiriri da kai ka zo ka ce karya ne wa shehu dan fodiyo ba waliyi bane ba zai saurare ka sai a ce oh wannan irin makiya waliyan nan ne masu faɗa da Allah ko ba haka ba kamar irin su shehu tijani Allah ya nuna ma duniya wannan waliyin Allah ne irin su shehu ibrahim kaula Allah in kai baka yadda ba duniya ta yadda kuma ba su suka ce mu waliye ba ne a aikinsu da abin da suka yi nuna ma duniya aka yadda su waliyan Allah ne saboda shi waliyi ba kama a shi annabi a fili yake ga certificate din shi a hannu ga ID card din shi a hannu da ka gan shi kasan shi ne na fili ne ka bi shi ka tsira ka ƙibin shi ka hallaka kawai zai fito ya ce maka Allah ne ya aiko ni su ko waliyan Allah Allah ya lullube su wani ma shi kanshi bai san wace kan kujera ma yake ba amma wasu Allah wasu Allah ya ba su kujera kuma ya ya sanar da su a kai suke kuma duniya ta sani su sun san Allah ya ba su abin da ya ba su ka gani to kuma kai kuma su kuma ba aidikar gare su irin na manzanni cewa dole a bi su in a bi su ba a hallaka a'a su sai wanda Allah ya azurta da samun irin garabasar da Allah ya turo ta hannunsu shike shike gane su ne ya abu ya yadda saboda haka ka gane ma wannan waliyi ne kai ma sai in kana da wani nau'i na walittaka sannan za ka gane saboda ka irin wannan manyan waliyan sai wanda suke da matsayi su ma ke gane su wani babban sabis ne wanda sai kana da babban risiba za ta iya kamawa wani babban sabis ne wanda risiba ka ya karama ce ba sai ka ce ba sabis nan wani amma in kana da babban risiba sai ta kama ta ce ah gashi nan ma gashi a fili to saboda haka su auliya'ullahi wannan manya-manyan wani wani sirri ne na Allah sai wanda Allah ya azurta ya gane ya gamsu ya abun ga Allah ya samu dace to a takaice dai duk sirrin duk wani wilaya ko ma wace iri sirrinta shine imani da jin tsoron Allah ai imani a ji tsoron Allah shine hanyar samun komai wajen Allah subhanahu wataala ka gani shi tsoron Allah din nan da kiyaye dokokin Allah duk abin da kake so wajen Allah in ka tsare nan za ka samu kaga da in guzo kake ka zama waliyin Allah ka zama mai jin tsoron Allah to daga nan kai ta tahiya cikin al'amuran Allah za ka samu iya gwargwadon abin da Allah ya azurta ka da shi in arziki kake so ji tsoron Allah ومن يتق الله yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ko ka shiga wani kunci kana neman mafita ko kana neman arziki to ji tsoron Allah kuma ya taki la yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ko ka shiga wani abu ya kulle maka yayi tsanani kana so ya zama mai sauki to yi kokari ka ji tsoron Allah man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi ilimi kake so Allah ya ta zazzago ma kamar ruwan sama ba sai ka je gun malami ba Allah ya ta zo ma irin nashi ji tsoron Allah wattaqullaha wa yu'allimukumullah eh to yana nan nasara kake so ga abokan gaba ji tsoron Allah wa in tazbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a to duk suna nan suna nan da yawa wanda ke neman lahira ya ji tsoron Allah wanda ke son ya samu duk wani alheri na waje to wanda ke so ya zama wali ya zama mai tsoron Allah tsoron Allah nan shine tushen komai amma bai yiwuwa mutum fajiri lalatacce kuma ya ce wai shi waliyin Allah ne ka gani akwai karamomi da Allah ke ba bayan shi waliyai kamar yadda yake ba annabawa mu'jizozi daban-daban to amma akwai kowane abu akwai tashakkuli ai su annabawa da Allah ya ba mu ujizu ai akwai kafirai masu yin wasu abubuwa su kama da mu'ujiza ko amma da mu'ujiza ta zo ta murkusa wancan a gane wancan ashe aikin banza ne kamar yadda annabi Musa da masu sihirin nan na Fir'auna ko yawa Allah yana ba kowane annabi mu'jiza wadda ta daidai da irin abin da mutanen zamanin shi ke takama da shi to su kuma waliyai Allah na ba su karamomi to kuma ko ba waliyin ba akwai waɗanda Allah ke ma istidraji ya ba su wani abu ya kamar karama amma akwai ma'auni da ake gane wannan abin mamakin da ya abku hannun wancan bawan Allah karama ne ko ko istidraji ne wanda ka ganshi bawan Allah mai jin tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah mai bauta ma Allah mai kiyayewa to wannan duk abin da ya faru hannun shi na mamaki karama ne amma kaga wani tantirin fajiri ba ruwan shi da Allah yana yin abin da ya ga dama amma sai wani abu kuma na ban mamaki wanda za a ga kamar karaman ne a wannan ba karama bane istidraji ne talala Allah yake mai kan ya kama shi ina fata an fahimta to Allah ya mana muwafaka to tushen dai komai tushen wilaya tsoron Allah su ne allazina amanu wa kanu yattaqun kuma wilayan nan hawa hawa ce kowane mumini waliyin Allah ne kamar yadda ku na ba da misalin nan kowane soja soja ne kowane dan sanda dan sanda ne amma an san akwai manya manyan kujeru to haka kowane mumini waliyin Allah ne amma duk da haka akwai manya manyan kujerun bayin Allah waliyai wanda ba ba a iya kamo su Allah ka azurta mu da kusanci da rahamarka da kusanci da falalarka آه لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله الله سبحانه وتعالى يقول وانا سكت ما وليان الله سنة جزء أوران الله سنة دا بشارة دا الله يكي مصر الدنيا هل لاهرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة الرأيوة الدنيا دا لاهرة سنة دا بشاروري دا الله يكي مصر منين بشاروري يا ذو أتكين صحيح البخاري حديث ينا kyakkyawan mafarki ko mutum ya gani ko a ganan mai yanzu annabta ta ta a ce Allah ya ce kaza an gama sai dai wanda aka riga aka kawo amma akwai mubashirat ina ne akwai mubashirat wanda Allah ke bayan shi bushara ko kai wani mafarki kaga wasu muhimman abubuwa a mafarki na alkhairi kuma haka suke ko wani ya gano ya ce maka ka ina yi mafarkin kaza na ganka a kaza a kaza aka ce mun kaza aka ce mun kaza mafarki mai kyau mai daɗi kuma wanda bai saba ma ka'idar shari'a ba to wannan yana cikin mubasharat kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar malamai duka sun fassara lahumul bushra fil hayati dunya da yawa malaman tafsiri suna kawo waɗannan hadisai karkashin wannan aya in an yi faɗaɗa bayani saboda haka akwai mubasharat amma ba sauran a ce Allah ya ce kaza ta hanyar wani annabi an ba da umarni ko an yi hani babu sai dai mubasharat ai ma wani bawan Allah bushara da aikin alkhairi ko bushara da wata rahama ko makamantansu akwai mubasharat suna nan Allah ya sa mu dace mubasharat din kuma suna faruwa ga duk inda Allah ya jefa su ba mun sha karanta tarihan bayan Allah nan ba to Allah zai samu dace lokaci ya kure inda yanayi inda yanayi gobe a dan kara bayanai akan wannan inna awliya'ullahi da lahumul bushra fil hayatid dunya dinnan amma yau lokacin ba zai bamu damar kaiwa inda muke son a kai ba yan mintunan da suka rage mana ba su da yawa Allah ya karbi ayyukanmu ya gafarta zunubanmu Allah ya sanya mu cikin bayi shi wanda yake yantawa daga kowace azaba a wannan wata mai albarka akwai tambaya ne ko kwaya daya tun da lokacin ya ƙure to a yi ta guda daya kai direba ne ya yi haɗari mutane wajen bakwai suka mutu amma shi bai mutu ba yanzu gashi har ya samu sauƙi waya zai yi kafara to inda zai kafara ta da siga mutane sun mutu da dalilin shi ne kafaran nan abinda malamai suka ce kowanne tashi daban-daban ne kowanne tashi daban-daban ne idan kuma ya rika yi in ya gama wannan sai ya huta kuma ya dan ya waccan daga gaba tunda yanzu ba bayan da za a yanta abinda dai malamai suka ce kenan Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu wannan wata ce me ya ce to in kai da ka karanta faɗi kawai ba lokaci to ba a babar ta gobe tun da ba yanzu ya miko ta in mai na tana da tambaya rika rubutowa da wuri don a duba a ga abin da za a iya amsawa ta Allah ya mana muwafaka اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين